الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العشق بالعبد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم ثلاثة عشرين بشدة قوات رمضان هجرة معكم الله عليه الصلاة والسلام تبوتايا بطريقه دا أربعين دقيقة wanda ya daidai da sha tara ko? sha tara ga watan biyar haihuwa annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin daidai mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawar mu da gamawar mu dan alfarmin manzon allah sallallahu alaihi wasallam akram kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
na'am فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تسألون
To, alhamdulillah har yanzu ne muna a cikin surat al-qasas inda muke ta magana annabi Musa alaihi salamu da annabi Shu'aib da abubuwan da suke gudana bayan tafiya annabi Musa daga Misra zuwa Madayana da irin sharaɗin da suke tsakanin shi da annabi Shu'aib alaihi salam a bisa saɓanin malamai da kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa annabi musa alaihi salam yana a cikin halin kwadago a gidan annabi shu'aibu alaihi salam na kiwon dabbobi da kuma abubuwan da suke aukuwa na mu'ujizozi da abubuwan ban mamaki wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana bayan annabi musa alaihi salam ya yi alkawalin cewa zai yi wannan a kwadago a shekara takwas kamar yadda aka nema ko kuma shekara goma to shi kenan sai annabi musa alaihi salam ya gaya ma annabi sha'ibu cewa to zalika baini wa bainaka ayyuman ajalain qadaita fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil cewa to wannan alƙawari da muka yi na shekara goma ko kuma shekara takwas to ajali ne guda biyu wanda zan cika ɗaya bai ce zai yi takwas ba kawai ko bai ce zai yi goma ba wanda wasu daga cikin yan kaɗan daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa dai a annabi musa alaihi salam ya zauna ne shekara goma ya zauna shekara goma a wajen annabi shu'aibu yana yin kwadago a gidan shi to shikenan bayan nan annabi musa bayan ya cika shekara goma sai zai samu annabi shu'aibu alaihi salam ya ce ya shu'aibu ni ga yadda abubuwa suka zama zuciyata ta rataya ya zuwa ga in koma in ga mahaifiyata da ƴan uwata maryamu ko kan mako masa ne nan kun dan ta gobe saboda nan cikin ku ko an yi haka ne suna goyi na cikin ku ba haka kai a da kuma ‘yan uwata Maryamu da ɗan uwana Harun. Gashi na basu ba su san inda nake ba, kuma ba su san halin da nake a ciki ba, kuma ga su suna ƙarƙashin jagorancin Fir'auna. Kuma ina jin tsoron la'alla ta wannan tawa za ta iya haifar da matsaloli. Dama yana daga ƙa'idar a ita kotu ta zalunci, gwamnati ta zalunci. ita gwamnatin Allah abinda Allah ya ce Allah ta zira wa zira ta zira ukura wanda ya laifi shi ake kama sai dai in an ga wasu alamu wanda ake tuhumar dan uwan wanda ya laifi to ana iya tuhumar shi amma ita ka'idar gwamnati ta zalunci in dan uwana ya laifi to idan ba gan shi ba ana iya kama ni a baki a ce sai ya zo in ma ka wani lokaci bai zo ba ana iya cewa ni ne a matsayin shi wannan ba addini ba ne addini shine idan dan uwanka ya laifi in dai ba ana tuhumar ka san inda yake ba ko kai ka ɓoye shi to ba ruwan hukuma da kai sai a je a kamo mai laifi a hukunta shi wannan shine ka'ida ta shari'ar musulunci amma dai kuma gwamnatin zalunci da sauransu ba abin da ba ta yi Allah ya kiyaye mu to shikenan da annabi Musa alaihi salam ya gaya ma annabi Shu'aibu wannan magana kawai sai annabi shu'aibu ya fashe da kuka saboda ya ji daɗin zama ya ji daɗin mu'amala gashi bai da 'ya'ya maza sai mata bai da mai kiwo sai annabi musa kuma ya samu mai kiwon da ya iya rikon amana ya iya mu'amala ya iya zamantakewa yau kuma gashi ya ce zai bar shi da 'ya'yan nan nashi da dabbobin nan nashi ya tafi ai akwai damuwa ba ma annabi musa da annabi shu'aibu ba ko kai ne ka samu ko da irin yan uwanmu almajirai ka samu ya nema aiki a gida aka shekara goma yau ya zo ya haɗa kayan shi ya ce zai tafi sai ka ji akwai damuwa annabi sha'ibu alaihi salam sai ya bashe da kuka yace ya musa ya za a ka tafi ka bani gashi rauni na rauni na ya karu ido na ya makance ban da wani abu da zan iya yi sannan musa ya gaya mai wancan magana cewa ni dai na yi bege ne zuwa ga mahaifiyata ko saboda annabawa su duk abin da ya same su komawa suke zuwa ga Allah kawai sai annabi shu'aibu ya daga hannun shi a gaban annabi Musa yayi wata addu'a yana cewa ya rabbi bi hurmati ibrahim al-khalil wa isma'il as-safi wa ishaq az-zabi wa yaqub al-kazim wa yusuf as-siddiq wadda quwwati wa basar yace Allah dan alfarma annabi ibrahim halilinka maji daɗinka allah dan alfarma annabi isma'ila tataccen nan naka allah dan alfarma annabi ishaq wanda aka ce za a yanka dan alfarma annabi yaquba wanda bakin ciki yake tare da shi na rashin annabi yusufa dan annabi yusufa as-siddiq allah ina roƙonka allah ka dawo min da ƙarfi na da kuma gani na yana faɗa annabi musa yana cewa amin amin amin yana shafawa nan take Allah ya maida shi karfin mutum ɗan shekara talatin da biyar kuma ya maida mai gidan shi to da haka ita wannan addu'a tana da matuƙar tasiri a wajen tawassuli mutum idan ya rasa yadda zai yi in ka rasa yadda zaka yi kana tawassuli da wa'annan annabawa Allahumma bi rahmati Ibrahim al-Khalil wa Isma'il as-Safi wa Ishaq az-Zabi wa Yaqub al-Kazim wa Yusuf as-Siddiq sai ka faɗi buƙatarka in dai kana wannan tawassulin ga kowace irin bukata ce Allah zai biya maka ita Allah ka biya mana bukatun Allah mu muna tawassuli da wannan abubuwa da annabi Shu'aibu ya tawassuli da su annabi Musa ya ce amin amin yanda ka yaye mai damuwar shi mu ma Allah ka yaye mu kasan mu damuwar shi Allah ka yaye mu addinin musulunci damuwar shi duk abin da ya dame mu Allah ka yi mana maganin shi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa falamma qada Musa al-ajla lokacin da annabi musa salamu ya cika lissafin wannan shekara goma a bisa saɓanin malamai wasara bi ahli ya tafi da iyalan shi an ce bayan wannan annabi shu'aibu salam da annabi musa tunda shi ma ya samu su yan awakai nashi wanda ɗan garken shi guda haka kuma a wata ruwaya an ce ita wannan matar tashi ta haihu wata rawaya kuma an ce a bata haihu ba haihuwa ta biyu ce za ta wasu kuma sun ce a haihuwa ce ba haihuwa ce ta farko za ta kai da annabi Musa zai tafi sai annabi Shu'aibu ya kama hannun annabi Musa ya yi mai wasici da kulawa da ish cewa kaga da yan nan tawa amana ta haɗa mu da ita kuma ta haɗa mu da kai gashi za ka tafi da ita inda bata sani ba inda ba kabilarsu ba inda ba yaransu ba za ta je ta fuskanci bakunci to ina haɗa ka da girman ubangijin da zai taimake ka ya maka wata baiwa akan hanya to ina roƙon ka kiyaye alfarma wannan yata ta ji mu'jiza annabawa har ya gane cewa a hanya akwai magana to shikenan a annabi Musa alaihi salam aka yi ban kwana aka tafi to anan akwai muhalli wanda shari'a ta ajiye game da mutum ya ɗauki mace daga wani guri ya tafi da ita wani guri idan kana da mace sai wani mutum ya zo daga wani gari misali kana nan sai mutumin sakkwato ko kebi ko wata uwa duniya ya zo ya aure yarka ka bashi to in dai wannan mutumin amintacce ne yana kula da mutuncin ta ana ba ka da hurumin da za ka hana cewa in ya ce ka yau zai koma mai dubura an samu zaman lafiya ka ce ba zai tafi da ita ba ita ma ba ta da hurumin da za ta ce ita ba za ta bi shi ba a'a sai dai idan daman tun farkon auren an yi shi a bisa irin wannan sharaɗin cewa an yi sharaɗi akan cewa to ho ba zai kai wani gari da ita ba to yanzu in yi ce zai tafi da ita ana iya fata aure amma ita mace ko ina garin su ne haka shi ma namiji idan yana zaune a garin su ya ji zafi ya yawa ai yana iya tasowa ya kai wani gari da ita da haka shari'a sun ce shari'a ta ce in dai mijin amintacce ne ba a tunanin wulakantarwa ko cutarwa game da ita to shari'a musulunci ta yajje mashi zai iya ɗaukan matar shi duk inda za shi a duniya inda akwai amintuwa ya tafi da ita to amma idan irin lalatattun mazajen nan ne wanda a nan ma idan wani abu ya gita ya hanka ya fara auna mata zagi da ashar da hugu sai an kwace ta don haka tafi canwa akwai mai kwatatta to anan gun shari'a ba ta yadda ya tafi da ita ba tun da shi ba amintacce ba ne dole sai miji amintacce ne zai iya ɗaukan mata ya tafi da ita kuma duk da wannan akwai shari'a da shari'a ke yi ko da ka ba miji diyarka to kana iya shari'a ta yadda ka ce to na yadda ka tafi da ita gari kaza amma can garin ka nemo wani mutumin kirki ka nemo wani mutumin kirki wanda wannan mutumin kirkin an yadda mutumin kirki ne to danka mai amana yata ya zama shi ne waliyinta a can shari'a ta yadda da wannan ko a ce a nemi limamin gari don a ga sarkin garin mutumin kirki ne ko a ce a nemi wani babban malami a garin duk wannan shari'a ta yadda da sauransu sai ka ga magabata duk suna irin wa'annan abubuwan a nemi wani mutumin kirki a abin da za a yi da shi to shi kenan annabi musa dai alayhi salamu a takaice wa sara bi ahli ya taho da iyalan shi an ce annabi musa bayan sun taho kamar yadda mai ruhul bayan ya kawo bayan sun taho sai kawai da kawai rana kata kawai sai ga hadin nan da na annabi musa ya yi maza maza ya gina bukka ya shiga ciki shi da matar shi yana cikin wannan buka ayi ruwa ayi ruwa hajjari kawai zuwa can sai na kuda ta kama matar shi shikenan ya dan gudun wanda zai yi da haihu lokacin da ta haihu kuma sai ruwa ya sauka ga duhun dare ga duhun hajar to bayan ruwa ya sauka gari ya yi duhu wajibi ne duk matar da ta haihu a neman mata ɗan ruwan da za ta wanke jikinta da ɗan dimi da sauransu ina annabi musa ya waiga ya waiga ya tambayi ayar cewa akwai mai wuta aka ce babu ai tunda an yi ruwa wuta ta mu annabi musa na cikin wannan kai kawon kawai sai an go wata itaciya daga nesa wuta na ci daga ƙasar da bal bal bal bal kenan sai ya ce ma jama'an shi to kuɗan zauna wannan in kusu ɗin jama'an tafiyar baki ɗaya ne in ji wasu malamai wasu kuma sun ce a in kusu ɗin nan da shi ne da iyalan shi suke a yake nufin su zauna da iyalan shi da wanda aka haifa da wani hadimin shi to a takaice dai annabi musa ya tafi zuwa ga neman wannan wuta zuwa wajen wannan itaciya shine annabi musa ya ce kare da hali sai annabi musa ya ce ma iyalan shi in ku fu ku dakata ku jira ni inni anastu naran hakika ni na hango wata wuta lalle atikum min hadha khabarin wataƙila in zo muku da wani labari daga wajen wannan wuta wannan da kabarin malaman tafsiri suka ce a'a a cikin tafiyan ma annabi Musa sun yi imuwa ba san inda za su ba sun saki hanya a wata magana kuma a ba imuwa suka yi ba dai watakila zai zo da wani labari ko bai samu wuta abun ba in ya je gurin zai samu wanda zai samu wuta a wajen shi aw jazwatin minan nar ko kuma zan samu muku wani garwashi na wuta la'allakum tas'alun watakila za ku ji dumi da shi idan na kawo muku kenan annabi Musa alaihi salam ya bar iyalan shi da ayarin matafiya ya tafi wajen wannan wuta falan ma a ta'a فلما أتيها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة أن يا من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين to shi kenan annabi Musa alaihi salam kamar yadda muka faɗa a karatuttukanmu na baya can cikin suratul naml ko annabi musa alaihi salam da ya tafi wajen wannan itaciya da ya je wajenta kawai sai ya ga ashe ba wuta ba ce kawai wani ƙyalƙyali ne wannan itaciyar take yi kamar an kunna mata gula tana haske annabi musa na ƙara matsawa wannan hasken na ƙara kamar mamaye shi kuma sai ya ga wannan kewayen baki ɗaya ya ɗauki ya banya kuma ya ɗau haske zaka ya je neman naru sai ya samu nuru shike nan annabi musa alaihi salam shi yasa kullum malamai suke cewa wai allah ya maka gami da katar irin na tafiya annabi musa ko kai ne misali ya wani cewa cewa kana zaune a gida ka zo ne wajen abujan nan mana ana ɗan samun ɗan leburanci mu rinƙa yi ko yana ka ɗan ɗau bawanka da wukar aikin ka tafi ai kana zuwa kawai wanda ka sauka garin heyo sai wani minista ya faƙi ce malam daga yana ta ce ni ba ko ne ce so ka zo mu je gida nama ka rinka ɗaukar mun fayil in za mu ofis yaya ka ji Allah ya ma daɗi da katar yau waje aka ce a ce wai annabi Musa ya je neman namu sai ya samu nuru to Allah kai mana haka a cikin lamuran mu duk abin da za mu nema to mu samu wanda ya fi shi da suke na dai Musa jojo wannan itaciya ya tsaya yana waiga yana waiga ko sai ya ji wannan itaciya tana magana tana ce mai innani an Allah kai Musa ni ne Allah ce ni ne Allah to shikenan annabi Musa kuma sai bayani ya canza ni ne Allah kamar yadda faɗa a cikin surat al-Zahra inna ya Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata da zikr ni ne Allah ba abun bauta da gaskiya sai ni ka bauta mani kuma ka tsida sallah dan an bato na to nan kamar dai na faɗa an ƙara ta'alilin wannan mushkila kullum idan abu na sanin Allah ya zo a ban mu masana Allah wannan magana yanzu sai itaciya sai ta ce ni ne Allah da Allah kai musulmi a wajen ka wannan itace ya sunanta kafara da audu wanda ya ce shi ne Allah ya sunan shi kafari da aka itace ya sunanta kafara ta ce ita ce Allah duk wanda ya ce Allah ku ce bai kafir amma kuma gashi Qur'ani ya gaya maka to da haka akwai makamai na maratibun sanin Allah hawa hawa kowa da yanda ya san Allah Allah yanzu karamin yaro jinjiri kamar wanda ya kukan nan yanzu da Allah da uwashiwa ya sani uwashi ya sani bai san Allah ba to kuma zaka ce mai kafir to amma wanda ya dago ya wayo ya san baba na zuwa gona ya noma ya waye nan ko abu biyu ya sani ya san Allah ya san baba shi ma kai suka ce mai kafir to amma kai ne hankali wa ka sani to kai ma a martabar sanin Allah ka hawa hawa ne yanzu da ka tashi ka fita ka kaddara kai manomi ne kai ta noma kai ta noma kai ta noma amma da kaka ta zo sai amfanin a wurin lillah ya lalace lallawa ya hana ka Allah za ka ce ai Allah bai ma abin nan albarka ko to idan kuma ka yi so za ka gona kawai ka gamu da wani bindiga yana zuwa sai har ga babanka wa ya kashe ma baba ya bindiga to ashe ka ga da can gun da nan sanin ka ga Allah yana da bambanci to akwai wanda shi sanin shi ga Allah idan aka haɗa da ubangiji sai ce daman yau ne ajalin shi kuma Allah ya kaddara daman kai za ka haɗa shi baka da laifi da biyarka kowa da matsayin shi to shi yasa idan ina mamakin idan aka zo ana maganar sanin Allah wanda ba ma su kama hanyar sanin Allah ba suna so mamaki idan an zo an ce yan hakika sun kaza yan hakika sun kaza to wa'inda za a nemo su yi magana a rufai wanda suka san Allah su za su yi magana amma kai da ka kore ma Allah kaɗaituwa ka ce akwai tauhidul uluhiyya akwai na rububiyya ba magana ka bace haka nan wanda bai tarbiyya bai san Allah ba magana shi bace Allah yanzu sai aka yi rigima aka je ofishin ɗan sanda ni filin yana da bakin magana in ma zai ce amanan da Allah ya haƙuri ba farillan alwala ba ne ya haƙuri ba layi na ba ne to shi ma layin ma'arifa idan sufaye suka faɗi maganganu to abin da ya kamata a je a tambayi sufi ɗan uwansu shehu ɗan fodo ya faɗa a cikin ko ihya'u ne yake cewa duk mutumin da bai da kaso a cikin ilimin sufaye kuma yana magana a cikin ce to ana jin tsoron zai cika ba imani saboda sufaye za su faɗi abu ga manufar da suke nufi amma kuma kai ga manufar da kake faɗi yanzu da Allah yanzu kawai sai na ganka za ka wuce sai na ce Allah ka zo za ka wuce kawai sai na kalle ka na ce Allah kai me za ka ce mu da an je kawai kace ai yana gani na yace ni ne Allah amma da Allah ka je zaka wuce kaga zakiran sai yace Allah kai zakiran nan yana tana zikiri ba haka bane wancan da bai sani ba yace na ce mai Allah wannan kuma yace a zakirin yake zikiri na san ba da ni yake ba da ubangijin shi to irin waɗannan rigingimun su suke neman su rikita lamarin ƙasarmu in sufaye sun yi magana a ban masu maganar su a tambaye su me kuke ne wata rana wani sufi ya ga wasu ba mutane za su wuce za su wuce matafiya zai ce kai ku zo ga abin bautawa ku nan na taka kawai suka dawo aka yi za a yan wa'annan jahilan malaman ne ana zuwa kawai aka ce me me aka je aka samu jahilin alƙali ka zan yanzu haka ai me fat me me kai ƙara jahili alƙali jahili yan kallo jahilai sai a ce an yanke hukuncin kisa a idan aka ce yau ɗan hakika ya yi magana to abin da ya kamata a yi sai a nemo yan ɗarika a ce kun ji abin da wannan ya ce me yake nufi ba yanke zala za su yi magana ba bayan shi a za su yi magana ba sunan shi ɗan ɗariƙa to a jegun ƴan ɗariƙa su ma ƴan ɗariƙan a bari wanda ya san abin da yake yi ba ina goyon bayan ƴan ƴan hakika ba amma in mutum ya yi magana to a je wajen wanda ya san abin lala yanzu an gane yanzu da Allah idan likita kaje kaje baka da lafiya an gane ba ka da lafiya ka je asibiti sai likita ya ma wannan rubutun wutsul wutsul wutsul wutsul wutsul ya rubuta sai ce aje a sai wannan sai ka ɗauko wannan katin kana zuwa ka ce to ai wane farfesa ne na turanci a anguwanmu da ka wane wannan rubutun mai likita yake ne Allah mai sai ce ma kai wannan wani sakarin banza ne wannan rubutun Allah ka ga Allah asibiti ka je wannan banzan ya wannan rubutun rabu da shi da Allah ciwo ba zai kashe ka ba amma in ka ɗauka je ka samu wani ɗan kajuwal ma ko wani mai kemis da ka ba shi duba ya ce oh to ai paracetamol ne guda kaza akwai sannan kaza ne guda kaza he baka wancan farfesan ba layin shi bane to haka ilimin sanin Allah yi wanda ke akan layin shi ake tambaya yi magana to shi kenan wancan wancan sufi da ya wannan magana ko aka dawo kai shi kotu alƙali ya zartar mai da kisa ana sare mai kai kuma ya jinin shi kama rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi wannan ne kafiri to kuma aka yi jigudin jigudin ana zuwa wani zuwa ya ce allahu akbar ya ce so ya ya ɗauke muku wahala me kuke bauta mawa me ya bauta ba kai ta wahala kan abu ba ya ce to bautar kuɗi kuke ina gun yake aka ce na yace to a tona aka tona yace a ƙara tona aka tona yace a ƙara tona sai ga zinari da azurfa a rufe ba su muke nema ba wannan kowane ma'abota ilimi akwai ilimi kuma yanzu na yanzu an ce karatu nake ko amma an ce tafsiri nake yi to yanzu na ni na zo na ce innani ana Allah haƙiƙa ni ne Allah kenan ni ne Allah to amma yanzu in wani can zai wuce sai kawai na ce innani an ni ne Allah in ya je gaba me zai ci sai ka bauci yan haƙiƙa ya yawa can na wuce wani falo ma ya ya tara yan haƙiƙa yana cewa shi ne Allah a'a da kai bawan Allah in ka ji sai ka dawo ka leko ka ga me ake da ce ma suratul qasas ake karantawa innani ana Allah to haka abubuwa suke da Allah a daina rikitar da abubuwa duk wannan rigingimun da ake na wane ya zagi annabi wane ya zagi Allah wane ya ce shine Allah gaskiya ne masu yi kafirai ne to amma akwai maganganun sufaye waɗanda idan sun faɗa a je a tambayi sufaye irinsu an tambayi su bayan su ne za su yi bayanin da ya cancanta da ita ce ta ce Allah ana ta karanta ta Qur'ani kuma kai ma in ka zo dole ka ce inna ni ana Allah ka ce ka ce da kai ma ba ma ita ba ka ce kai ne Allah ina fatan yan uwa a rinka kula da irin wa'annan wa'annan nukudodi duk wanda ya magana to a tambayi ma abocin magana kaga yanzu misali sai na zo ina magana to sai na ce ba kai ba ba kai ba da Allah to nan da wa nake ina ta bayani zai ce ba kai ba da wa nake wanda ya sani sai an nemi bayani a ga in kana tunanin da kai nake to sai ka tashi ka je a nake a kai da kai wani na yi bayani kenan to haka duk ilimomi suke baki ɗaya yanzu misali a wani hadisi na nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa mai ruwaya hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin wani mutum ya shayar da ruwan shi a shuka wani wani mutum ya shayar da ruwan shi a shuka wani wannan hadisin kaga in ka zo ka ɗaukai a cewa oh to abinda annabi ke nufi kada ka je kana noman rani makocinka na noman rani ka ga gonar shi za ta bushe ka ɗebi ruwa ka kai mai bai yi kama ba kuma ka ce annabi ya bai wani kuma in yazo ce oh abin da ake nufi cewa ana nufin ne kada wani mutum ya je zina da matan wani bai yi kama ba to yake ta faɗaɗa irin waɗannan bayanan komai bayani ake so shi yasa duk maganganun da ke cikin littattafan sufaye baki ɗaya in banda wanda aka cusa masu saboda makirci da akwai wanda aka cusa saboda makirci kaga yanzu misali yanzu irin maganar da za a zo a dinga cewa shehu tijjani ya ce salatul fati ta fi qur'ani sau dubu ɗari shida wannan magana ba ta ƙarya ce da irin suna nan irin maganganu da sauransu irin magana da aka jiwa mushi abu kadar ake cewa wai an tambaye shi an ce a ina Allah yake ya ce wai yana cikin zuciyar bakin sa wannan wannan tawili za ka yi wani da ka rukun kuwa mu rinka kula da abubuwa duk lokacin da irin wannan rukun da maganar da ake rigingimu ce a kanta to dole a dan faɗaɗa mu mutane bayani don su fahimci inda aka rufa yawwa a falama ta shine ko falamma ta hannu da mishadil arwadil ayman lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je wannan guri nudiya sai aka kira annabi Musa min sha'il wadil ayman daga gefen nan na kwarin nan al'aiman na dama fil buqatil mubaraka Allah ya ce a cikin gurin nan mai albarka min shajarati na wannan itaciya shine gurin da aka yi munajati da annabi Musa alaihi salam da aka kira annabi Musa sai ya ce mai anya Musa lamarin hakika ya kai Musa abin da nake nufi innani ana Allahu rabbul alamin hakika ni ne Allah ubangijin talikai to nan abin da su baya suke dauka suna cewa Allah ne ya tajalli da wani abu ya magana a in sai Allah ɗauki waya sai aka ce an gayyace ni wa'azi wani gari sai na ce to ba zan zo ba amma dai ga ku jona waya ku karfe kaza zan muku duk bayanin da zan muku zai yiwu ko ba zai yiwu ba shike ne yana ɗau waya daga nan ne ta bayani ne ta bayani ne ta bayani da Allah can gun waye wake bayani a can amma ina ina na bayyana ta waya da na bayyana ta waya kuma na bayyana ta lasifika da na bayyana ta lasifika kuma a kakaki na bayyana duk ni kadai na bayyana ta waya na bayyana ta bakin lasifika na bayyana ta kakaki duk ni kadai wani bawa to ina ga ubangiji na to akwai tajalli Allah na yin tajalli ga abubuwa bari buga ma misali an yanzu muka yi magana ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah amma da Allah ka taba gani wanda Allah ya makare da kan shemu wannan a ce ai Allah ya makare shemu ka taba gani a abinda Allah ke cewa Allahu ya tawaffal anfusan yana mauta Allah shi ke kashe rai amma yau sai ya ce maka قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ني وكيلتي na bada mala'ika na wakilta ba ni na kashe ba kuma qur'ani ya faɗa kuma wani gun sai ka je ce a'a mala'ikan ma ba ruwan shi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs duk wanda ya kashe wani a kashe shi wanne za ka ɗauka shi wanne ne ba gaskiya ba da haka ilimi ne wanda in ba wanda ya san abun ba kaga yanzu idan mutum ya zo ya ce ma Allah ya ce wa katamana alayhim biya annan nafsu tunda na buge shi ta damu mashin dina an kara gaba ku jana'izar shi sai a ce a eh gaskiya ne ka ce Allah ya kashe shi ko to eh gaskiya ne Allah ya tawaffal an kusa yau ya kashe shi to kai ma ya kashe ka yau yanda ya aiko ka kashe shi to kai ma ya aiko alƙali ya kashe ka yau ya jira mala'ika a bakka da Allah da alƙali wani gurin aka je ke ni ba ni na kashe shi ba buge shi kawai ne ya mutu to kana nufin mala'ika ya makare shi to an cire Allah ciki an baka da mala'ika mala'ika ya ce Allah ya aiko shi ya kashe makare shi bayan ka buge laifin ka na bugewa kai ma a kashe ka yadda mala'ika ya makare shi kai ma ya makare ka ka mutu akwai rikici da haka haka sanin Allah yake abubuwa a rinka tambayar ma abokan musamman mutanenmu ina jaddada wannan musamman mutanenmu din izala suna shiga cikin abin da ba ruwansu suna shiga abin da ba ruwan maganan ma'arifa in aka je aka kalli littattafan ibn taymiya wata magana da ibn taymiya ya faɗa idan shehu tijjani ya faɗe ta a irin wannan zamanin in yana ne kun kashe shi amma ibn taymiya kuma ya faɗa kun ce radiyallahu anhu wata rana wasu almajiran shi kun zo gun kace aga mun kalla masu yakin qatar ga su nan sun nugo ƙasa kaza za a yi yaki kaza kaza kaza kaza yana kishin gide kawai sai ya daga kai sama ya yi murmushi shi ai nasara za a yi a kansu nasara za a yi kansu ba za su ci nasara ba sai wani ya ce akram kalla ba za ka ce insha Allah ba sai ce hataman dole ne a yi nasara kansu dole ne a yi nasara kansu ya kori in ya kori insha Allah ya ɗau mukamin Allah ya ɗora ma kanshi wa ya san za a yi nasara ko ba za a yi ba wa man nasaru illa bi idillah amma yanzu ya ce illa bi inda ibn taymiya kuma an magana ce dole haka za a yi an kana zagin arafai da yawa muridan shi suka ce yana da karama irin karamar annabi isa sun ce da yawa za mu zo gun ibn taymiya da mun shigo sai ya gane halin da muke a ciki sai ce kai halin da kake kaza kai halin da kake kaza kai kaza ka aikata kai kaza ka aikata dan Allah wannan magana in cikin jawahirul ma'ani a ganda ko algunya ya kake tunani amma kuma ibnu taymiya ya fa je ka samu littattafan shi kamar yadda almajiran shi suke zuga shi da ilimi wani kuma zuga na cewa shehu dariqatu wal haqiqati shehi ne na dariqa kuma shehi ne dan haqiqa ko ku miskinai yan uwan mu almajirai ba ku sani ba ne shi yasa kuke ta wannan kumfan bakin dole ka je ka duba ka duba littattafan ibnu taymiya ka ga yanda yake yaban sufaye duk fatawa in ka shewa shewa shewa ibnu taymiya ce kala shekuna to fa a baya ya ce wanda yake nufi shehu abdul qadir in dai ce shehin mu ya ce wanda kake ce makafirin nan ana ma kabbara ana ma ihu a Kano da Gombe to wannan da kake a kake zagi shi kuma shehin ka ya ce mai radiyallahu anhu zaka kaga abubuwa ne muskinai mu malaman mu sun karatu ke wannan ku sun karatu ku kun kaza karatu ana ta rigima da ku abinda ba ku da hujja a kan shi ta duk tufanci yanzu nan kasar kawai ka ɗauki akwai infaqul mai so littafin shi dan bodiyo ne bayan an buga littafin da saddauna ya zo cikin aikace aikacen da ya sa an buga infaqul mai so amma ya ce to a duba shi ka zo wanda ya duba infaqul mai so ta a duba shi mala abubakar gudu shi ya bi infaqul mai so inda ake ganin ya kamata a shigar da larabcin zamani a shigar in wata kalma irin kadima ce a kawo hadisa duk shi yayi aka buga aka yi komai amma a cikin littafin ya yadda cewa shi dan bodiyo kudin biyu ne ya yadda cewa shi dan bodiyo ya san gaibi sai a cikin littafin kuma ya faɗi ya yadda da cewa idan mutum ya ga shehu dan bodiyo to ganin shehu dan bodiyo zai amfani shi a lahira ya ba a karatu ne akwai babban wali na mukutar kunci na sudan ne wata rana wani almajirin zai zo nan yankin kasuwanci sai in ka je da Allah ka gano mun dan godiyo wannan almajirin da ya zo sai ya ha'inci ya koma ya ce kaga dan godiyo ya ce eh ai karam kalla na gan shi yana jin tsoron kan shehin ne mai faɗa sai ce ka gan shi sai ce ya Allah ka zama shaida ta a wajen ka cewa na ga wanda ya ga dan godiyo kuma ka sa ganin wanda ya ga dan godiyo ya amfane ni wannan almajin yake to na haƙon ruwa sai dawo ya zo ya gaji wa ɗan bojo ka gaisa ɗan bojo ce mai daga ina ce ai gashi ce ina babban bawan Allah nan kaza kaza bayan sun gaisa ya ƙara kallon ɗan bojo ya ma ɗan bojo ce me kake yi ya ce ai na zo ne ka ji yadda muka yi da shehi na gashi gashi ya ce wa ɗan bojo ce kazalik abin haka yi yana wa mayan hibbuni wa mayan rani da ake tasawa a nan barin kizana ana zaki shi wa kirani a shi yau dan bodo ya fara ko ma da baka gumi ya kawo ya kawo a littafi ga shi in kwakul mai so in kana kallon maganganun masana Allah ka ba da abin su kawai kai baka sani ba bari dai wata rana in Allah ya yarda in Allah da zai samu lokaci za mu karatu irin walan ma balagta sai in kwakul mai so nan a rinka yaɗa mu waɗannan mutane wataƙila sa gane inda aka amma kuna ta tafiya abin mai shi mukibban alawaji a hada amma yau shi a sauye ala sirati mustaqim mai tafiya akan fuskar shi zai daidai da wanda ke tafiya kan kawon shi kuma ka ilimin ma'rifa akwai shi ilimin hakika akwai shi ilimin sufanci akwai shi kuma shari'a ta yadda shi wannan shi ne kawai sai ce mai innani an Allah innani an Allah rabbul alamin hakika ni ne Allah rabbul alamin ubangijin talibai kuma wannan ba bai hana ba idan aka ji irin waɗannan zindiƙan matasan na ɗariƙa musamman wanda suke cikin ɗariƙa tijjaniya suna yin irin wannan to a sani fa jininsu ya halatta a sani cewa kafirai ne duk mutumin da ya zo ana magana da shi ya kunduma ma Allah zagi kafir duk mutumin da ya fito cikin jama'a ya ce sallah azumi haramun ne kafiri ne duk mutumin da yake zina ko ya sha giya ya ce wai addini ya yadda wannan kafiri kuma ba su tare da Allah ba su tare da manzo Allah ba su tare da shehu tijari ba su tare da shehu ibrahim kuma mu ma ba su tare da mu amma ba in kizala bane ko ba in shi'a bane cikin yan tariqa su wannan gaskiya ne gidan kowa ma akwai dan iska gidan kowa yanzu ba mu gori ba mu gori mun yadda muna da yan hakika ko kuna da yan boko haram muna su kuma wance yan shi'a suna da yan aliyu allah ne da ana da wannan shi kenan ai ta tafiya haka nan kawai gidanka da barawo gidana da barawo to me na gori ai ta tafiya haka nan amma dai mu mun yi mun ce ba tare suke da mu ba ba tare suke da mu ba in kun gan su ko muna nan yadda muke kin su ma mun fi ku kin su ba nan garin cin shekarun baya an yi wannan lokacin da wannan hakikar ta fara tashi ta fara yunkuri ba ni ne da lasifika na ce duk wanda taka ya zo nan garin ba na ɗau makami ya ƙara zuwa zo amma yanzu da aka ce ya tuba yana ta abubuwan da ya kamata ko kwanan nan bai zo ba in mutum na tare da Allah muna tare da shi ko shehu waye in ko bai tare da Allah ba mu tare da shi Allah ya gyara mana kuma jama'a وأنا التأصاك نعم فلما رأيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يؤكد نعم يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya ce ma annabi Musa abu na biyu bayan ya gaya mai cewa shine Allah kaman Allah ya gabatarwa zai tattauna da bawan shi annabi Musa sai Allah ya ce mai wa an alki asa to wannan sandar ta hannunka wadda mun yi magana ta jiya Allah ya ce jefar da ita za a yi mai aiki practical da ana mai aiki ne theory ake ce mai ko ana mai aiki ne a ilmance to yanzu za a yi mai a gaba da gaba dan ya koya saboda abin da zai fuskanta nan gaba Allah ya ce wa an alki asa ko jefar da sandarka annabi Musa da mu a baya Allah ya fara koyar da shi ya ga wani abun ban mamaki ga sanda cewa ya aje ta yana bacci na faɗi cewa ta je ta buge maciji ta dawo amma ba a gaban shi aka yi ba wannan karatun nazari ne aka yi mai don za a yi mai karatun firamare ko sakandare ko jami'a za a yi mai gaba da gaba ya gani don wancan na jiya da a ce annabi musa na kwance ga ga katuwar macijiya ta taho ga sandar shi ta tashi ta ji ta buge ta in kai ne za ka dawo da sandar gida to yau kuma allah ce to bari in koya maka an alki asa saki sandarka to yana sakin sanda kawai wani goyi ce fata zahiri su ubanin mubin kawai sai ta zama wani gaban keken katon maciji to ne Allah ya yanke ce kawai falan mara ta haƙazzu lokacin da annabi Musa ya ga sandan nan tana motsi irin tafiyan maciji ta shiga ta fita ta shiga ka annaha jannun kai ka ce kamar wani aljani ne wallahu dijira wannan gon annabi Musa an mai ainihin yaqini kawai sai ya juya ya ruga da gudu wani biyu a bai ma tsaya ya sauraron ya aka yi ba sai Allah ce ya Musa kabil ya kai Musa dawo wala ta dauka da kan tsoro dawo innaka min al-aminin nema alƙawarin cewa ai kai kana cikin amintattuna ba abin da zai same ka anan annabi Musa bai taɓa jin magana Allah ba sai ran bai taɓa ganin itaciya tana magana ba sai ran bai taɓa zuwa neman wuta ba ya ga ta zama haske sai ran to amma kuma gashi ana ta karatu da shi kamar ya daɗe ana yi to nan gun daman Allah subhanahu ta'ala ya jefa sanin abubuwan a zuciya yanda abin yake kamar kai ne ka san mutum yana wasa da maciji ka san shi mashahurin mai wasa da maciji ne kuna ta mu'amaloli ka ga ya yi mai wannan kawai kuna hira da shi kawai sai ya buɗe akwatin shi kawai sai ya ɗauko maciji ya rataya ma da Allah tsoron zai yi daidai da wanda bai taɓa sanin shi ba ai da ya rataya ba ka ce da Allah ka bar wasan ne ai bai ci ruwa komai ka san ba zai cuce ka ba to tsakanin annabi Musa da Allah kenan amma tsakaninmu da aka ce kawai yanzu kana tahiya a kasuwa kawai ka ji mai maciji ya rataya ma kaga yan baka yi fitsari ba ma ka iya su ba to to irin wannan shi yasa zaka ji kawai ilimin na zuwa dama annabi Musa Allah ya jefa mai ma'arifa a zuciyar shi tuntuni Allah ya ce kawai ka tsaya innaka minal aminin kai kana daga cikin amintattu wani ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khudha wa la takhaf kamata kada ka ji tsoro sani idan sai ta harula za mu maida ta labarin ta na farko za ta koma sanda da annabi Musa alaihi salam ya dawo Allah ya ce mai ya kama sanda ya kama yana kama kawai sai ga daidai inda ya riƙe ya zama sanda sai ta ta tafiya ta ta tafiya ta koma yanda take ya auna tsawonta ya ga yanda tsawonta yake ko ɗaya bai karu ba to ya je ta dabar ya je ta bita sai ya saki sai ta zama macijiya sai ya kama sai ta zama sanda sai ya saki bayan an gama wannan ya Allah ce to aiki na farko kenan ka iya wannan eh ka iya ka fahimta eh to mu je ka
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما to فاسقين shi kenan abu na biyu kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Musa alaihi salam usluk yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka fi jaybika jaybu aljihu fi jaybika a cikin aljihun hannunka shine hammata ko ko abu ne kaga ta maza maza ka dauka ga in ka sa aljihu za a samu matsala kana iya sa hammata ka boye ashe hammata Allah ya yi ta wata ma'ajiya ce da dan adam zai amfani da ita ba an yi ta bane dan ka daga kawai a to da an zo ana ta laliban aljihun ka in ka saka a hammata ka ma tsaye a gama komai ashe bai dauka ba ashe aljihu ne kenan to shine Allah ya ce ka sanya hannunka fi jaidika a cikin aljihunka matabbaci dan duk aljihu labari amma hammata shi confirm tabbas shikenan annabi Musa alaihi salam sai ya saka hannun shi a cikin hammata yana saka sai Allah ya ce ciro yana cirowa kawai sai ya ga hannun shi ma ya kama kyalkyali irin wancan kyalkyalin na itaciya ya duba ya duba ya duba zuwa can kuma sai ya ga hasken na janyewa yana janyewa sai ya ga hannun shi ya koma ya ƙara ɗaga haka ya ƙara sawa haka ya ƙara ya yi practical ya koya ya iya shine Allah ke ta asulai da kafi takarwaj bai ba'an wannan hannun naga zai fito yana mai haske amma fa hasken min gairu su in ba mai cutarwa ba dan haske ma akwai mai cutarwa ba ko- ai akwai mai kutarta albara za ganin shi ya fari son ko haske fari akwai mai cutarwa Allah ce to wannan ba mai cutarwa ba ne wadmum ilaika janahaka min rahai Allah ce kuma ka rinka tattara fuka-fukanka saboda jin tsoro idan ka ji tsoro to ga abin da za ka yi ka sa hannunka cikin riga idan ka yi wannan fazanika Allah ce to wa'innan abubuwa guda biyu sanda da hasken hannu burhana ne min rabbika hujjoji ne guda biyu daga ubangijinka wanda za ka tafi da su ina ila fir'auna kaga sai yanzu da aka bashi makami tukunna aka ce ga aikin da zai yi. mu kuwa sai an gaya ma aikin da za ka yi a ce to dau makami yasa ga musulunci muna shan wahala a yanzu da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a yi aiki to sai manzo Allah ya ba da ma'aikaci tukun zai faɗi aiki ko babu komai kalle da sahabbai suka yi yaki kafin a yi yakin sai manzo Allah ya gaya muku cewa ku dage in kun dage za ku ci ganima in kun yi shahada za ku aljanna kaga an ba da makami kafin a yi aiki kuma yanzu in cewa za a irin masu kicin jihadi sai a ce jihadi kawai in ma ka ce ina makami a ce ka tsanta an ka kashe wani in ya kashe kawa in a aƙida ne haka ba a koya ma haƙiƙanin aƙida ya a koya maka zagin waɗanda ake so ka zaga daman da an zo garin ku za a yi wa'azi ba nasiha za a yi udu ila sabila rabbika bil hikmati ba a ba shi za a yi ba sai a fara ina kafaran yan dariƙa ina kafiran yan kadiriya ina kafiran bokaye da yan tsubu ina kafiran malaman zaure ina malaman allo sai an gama kwashe muku karama har a ce za a yi muku wa'azi kuma ku shiga wata kungiya wace za ku saurara babu amma masu da'awoyi a ƙasar nan babu wanda Allah ya ba bulus irin mutanen da suke gaugawa katarta mutane a ƙasar nan da lokacin da suka zo ba kalmar kafirci suka dora mu mutane ba ba cin mutunci suka yi ba kiran mutane suke bil hikimatu wal mau'izati al hasana wallahi da mutanen da za ku ɗiba ba ɗan kaɗan ba amma ka zo mutane suna da malamin su an shekara da shekaru yana karantar da su daga zuwa abin da ka fara ne kai lebar ɗin malamin kace shi ba ma musulmi ba ne to suwa kaga da mutum ya tuna kakana malam ne shehin shi uwata ubana duk su ne yanzu kenan duk suna wuta to na iske abin da ya hana mutane shiga kungiya kenan da yawa to da haka in za ka kira mutane sai ka ba su makami kafin ka ce ga aikin da kake so ku kalli aya ko ta akidar nan kasar da take son ta bayyanar da manufarta ai daga zuwa ita abin da take a shari'ar musulunci ko a shari'ar musulunci ba ƙasar nan ba inda ba su karaɗe ba suka samu jama'a suka samu jama'a amma manufa ba a shari'a ba ce manufa a ɗauki mutane ne a ɗora su wani layi to da Allah duk wanda ya nisa a wannan layin ya dawo to haka aiki in ka zo za ka kira mutane sai ka kira su zuwa ga abin da za su fahimce ka daga nan in za ka ɗora su kan wani abu sai ka ɗora su su ta tafiya a kan ko Allah mutum ne yanzu sai ka ce mai wani ina da wani ɗan uwa Kaduna yana ba da shaddojin sallah da naman sallah zo mu tafi amma kai kana da manuwarka to kake ku je ka sai da shi a zaria amma tun daga nan mutu ka ce mai to zan sai da kai wa a zaria za shi amma kuna zuwa zaria ce to Allah dan hawa ya gas wannan mujina kaga karshe sai gan shi inda bai iya hinda kanshi to wasu haka suka yi wa'incan kuma su kawai suka ce to da mun je zaria sai da kai zan mutane masu tsautsaye da marasa magaya suka ji su aka yi ta tafiya Allah ya kiyaye kuma kullum tafiya ake ana waigen baya duk wanda ya kai bakin rami su to wannan ne ka ga zagin salati fatin nan ne ka ko ka ga dai cewa ba addu'a a makabartan nan yanzu in na mutu fa ina bukatar addu'a nan sai ga kuma mutu ya fara waige waige an yi wani irin wannan uwar shi ta mutu ya taba an je makabarta za a addu'a ta shi ce annabi bai baka za ka zahe uwar shi ta mutu ana gama sai wani shekara shi to jama'a mun gode ala zaka da alheri kawai sai ni ce a'a wallahi in na tayo ni ce ai mata addu'a da yake uwar shi a ba ya bari bane ai ya ga bala'in da take ciki ne shi yasa ita an mata addu'a tun da uwar shi da aka yan uwa mu ranka kula Allah zai gyara mana shi Allah subhanahu wataala ce wa'innan burhana ne na rabbik hujjoji ne guda biyu daga ubangijinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da shi da yan majalisar shi innahum kanu qauman fasiqin haqiqa fir'auna da yan majalisar shi sun kasance dukkan su mutane ne fasikai Allah ka kiyaye mu daga fasikanci Allah ka kiyaye mu daga banna Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici yana ganin saboda yanayin lokaci shi ma ne kamata mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana jama'a dai ƙara dagewa yau 26 ga wata 26 ga wata wannan dare dare ne mai albarka dare ne mai alkhairi shine daren lailatul qadr a dai irin lissafin yadda muka ɗauki azumi yau 26 gobe 27 zaka a dage a yi ibada a yi zikiri a yi salati a yi karatun alkur'ani ko da kana kwana bacci to wannan daren sarai dan in mutum ya na fila raka'a biyu a cikin wannan daren to a wajen Allah ya yi wata dubu ne kullum sai ya na fila raka'a biyu ai wa min alfi shahara ka ce su da muke tara 80 da wani abu kenan kaga in kai na fila raka'a biyu a wannan daren to ai ka cinye rayuwarka mutum nawa ke shekara 80 din yanzu dai ba mu da muke fata Allah ya ba mu dama mu yi ta akan imani gani to da haka yan uwa a dage a mai da hankali a yi abubuwan da suka kamata ko mu ma kanmu insha Allah ya mu mun saba duk shekara muna raya da ranar da kadari da addu'o'i da sauransu haka za mu yi yau a nan insha Allah daga takwas zai zuwa takwas da rabi ya mu fara mun daɗe goma mun tashi inda ya zama kowa ya koma gida kuma ya yi abin da ya kamata yi بارك الله العظيم وجل في المتفكرين الحمد لله رب العالمين وثني بقعة التنبيه نعم عليك السلام نعم
Thank you.
kwarai kuwa ai shi maraya ba wanda ke da wajibin kula da shi ke dauke da shi ba ko bai dawo ba yana cin yi amma shi balle ma har ya dawo ya ci tuwon sallah da yi ji an mai ko da yana da Allah alaikum salam tambaya ta na ita ce game da irin kasashen da suke samar da irin nama na kaji ko wasu nama na'am dole abin yana da yawa to yanka da ake irin yanki ke yanka to ya halaccin wannan
yankan na to to shi gaskiya yankan inji akwai sabanin malamai cikin shi saboda idan ka kalli yadda ake yankan a zahiri za ga cewa in aka ɗora dabban nan ba sai wani abu ya mata wani shakin tukunna zai guntula ka kuma abin da aka sharɗanta dai cewa dabban nan a kwantar da ita a hankali ko za ka tantin ba asalin ita da za za ba tun ba asalin sai ba kyauta ta yanka to amma tun da an ce akwai wasu daga cikin malamai wanda suka yi ce ya halatta a iya ci kenan a iya ci amma dai ni ban iya ci gaskiya ni dai albiyar maɗa ma'annas ilayhin kalbu wa ma'anna ilayhin nan to ni ban iya ci gaskiya da haka zai bi ma kwanciya hankali duk abin da yake da saɓani kai ka yanka da kanka ne ko kasuwa kaga za ka aika ni wanda ba gamsu ba yanka ma wanda ka aika ka ce kai ka yanka ko kuma ya kawo ma ka yanka ba dai kuɗin esfarar ba ne a koma a fije to ba zai fi sauki da haka ni ban ce haramun ba ne kuma ban ce ba halal ba ne wanda suka yi za ta iya ci na'am alaikum salam ina neman ƙarin bayani a kan daidai kan tsarin wanda Allah ya ce wannan da na ke cewa wanda gari ya sanar da Qur'ani to kamar ƙarin bayani wani iri ko fassarar da ko ko to fassarar ta dai Allah ya ce wani ƙarfi sauran alƙur'ana hakika mun sauƙaƙe alƙur'ani ne ga al'umma da zikir domin tunatarwa ma'ana alƙur'ani mun kawo shi ne ga yanan yawa ko ina yanzu yana hannun kowa ba dan a aje ba domin a rinka tunatarwa da shi Allah ya mana muwafaka Allah ya tabbatar mu da alheri fatiha da salamu fatiha